الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar asabar shida ga watan juma'a da la'akhira shekara ta dubu da da da hudu talatin uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyu. takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi tambaya zuwa biyu suna iya gabata na'am na'am wai lokacin da ake binne mamaci maganar cewa a fara turo ƙasa ta gabas kafin ta yamma shin yana da asali a karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma abu ne haka kawai gargajiya ce da al'ada cewa an saba maganar maido ƙasa ta gabas kafin ta yamma ba shi da tushe a karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in an ɗauke shi a matsayin ibada kuma bid'a ce don haka a nan kwa ibada aka ɗauke ta an gane ko ba na mantawa na ji wani malami an masa tambaya akan haka aka ce malami ne ne wai hujja dangane da sai an maido ƙasa ta gabas sannan ake maido ta yamma sai yake cewa wai ita wannan ta gabas kin ita ce dai ta farko wadda aka tona wai ita ce ta ji kiran sallah wai ta ji kiran sallah don haka ake son sai a maido ta da farko kafin wadda aka tuno a can ƙasa shine muka ce to ba ta ji kiran sallah ba mai kiran sallah ne da kanshi wani lokaci ake binnewa kuma maganar ta ji kiran sallah ba tsiyar da za ta kulla maka iya abin da ka shuka a rayuwarka shine za ka iske a cikin wannan rani ka ji kama kama wai wannan wai shine wai dalili wanda yau in aka zo jana'iza in dai ba ta wanda suka fahimci inda aka sa gaba ce wallahi idan kuka turo wannan kasa ce yamma da farko gani suke ma kamar jana'i kamar binne mamacin ma bai ba daga ka dan fara turo wacin sai su fara a ku bari ku bari ku bari saboda haka wannan bid'a ne maganar sai an maido kasa ta yamma sannan a maido ta gabas wannan baya halatta kirkira ne a cikin addini saboda jana'iza ibada ce zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da karantar da mu tun daga yanda za a yi ciyar bawa idan ba shi da lafiya har a kai lokacin da Allah ya ɗauki rayuwarsa da yanda za a tattala shi da yanda za a kai shi abin ne gaba ɗaya zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da karantar da mu idan ka ɗauki littattafanmu na fikihu kowane littafi tun daga ashimawi har zuwa muktasar khalil babu wanda bai yi bari ba akan jana'iza amma ba wanda ya ce in an zo a turo kasa ta kaza kayan a turo kasa ta kaza ba a nasi ba ko a sharhi babu kawai haka ne wani malami ya sha iska sai zai kirkiro wani abu kawai mai da shi a matsayin ibada haka na ji wani malami shi ma yana cewa wai in aka zo kafin abin neman mace ana bukatar wani ya shiga ya rubuta ayatul kursi wai a cikin kabarin don haka maganar maido kasa ta yamma kafin ta gabas wannan ba shi da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa bid'a ne ya kamata kuma a yi kokari a rubuta wannan bid'a idan kana da ta cewa akan gawa idan wani ya zo zai muku katsalandance masa a'a ba haka ba manzon Allah ya karantar da mu menene fa'idar cewa sai an turo ta yamma sannan a turo ta gabas a ina kar ma ka je nesa kar ma ka ce baka hadisi a littafi na fiki kuma ya gaya maka ba ma a nasi ba a sharhi ma ya gaya maka inda aka ce sai an turo kasa ta yamma sannan a turo ta gabas na'am wai idan za a ma mamaci addu'a lokacin da aka gama binne shi za a fuskanci alƙibla kwarai ana buƙatar fuskantar alƙibla a cikin addu'a ana buƙatar fuskantar alƙibla domin ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a azan Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai ma shawa muguwar addu'a lokacin da yayi sujada a gindin Ka'aba suka kawo mahaifa ta raguni suka yaba masa a lokacin nan fadima diyarsa ta zo ta ɗauke masa manzan Allah ya ci gaba da sallar shi lokacin da ya gama manzan Allah ya daga hannunsa yake cewa Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish don haka ya fuskanci Ka'aba malamai suka ce ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a shine fuskantar alkibla wannan kuma babu bambanci tsakanin addu'ar da za a mamaci da wannan an gane ko illa kasancewar daman shi abin da yake karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gama binne mamaci kamar yadda bayani ya gabata ba su ɗi ba su biyu ba za a tsaitsaya akan kabarin ko da baka fuskanci alƙibla ba wannan ba laifi a fuskanci kabarin ma'ana ko da baka fuskanci alƙibla ba nake nufi ba laifi domin fuskantar alƙiblan mustahabi ne a wannan lokaci kenan za a tsaitsaya ne akan kabarin nasa daga hannu a yi addu'a tambaya biyu muka ce darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka ta'ala wato mun tsaya karshen wato baban da ke muna je cikin kitabu sau mun tsaya karshen babi na bakwai baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama game da ɗaukan azumi da sababin ba da shaida ma'ana idan aka samu shaidu suka shaida cewa sun ga wata to wannan ya zama wajibi akan al'umma su ɗau azumi bayani ya gabata akan di shaida kamar yadda magabatan kwarai su malikiya sun tafi akan cewa wajen ɗaukan azumi karanci a samu shaidu adilai mutum biyu haka a wajen ajiye azumi karanci a samu shaidu adilai guda biyu illa kasancewar kauli wanda yake mafi rinjaye wajen daukan azumi ana iya wadatuwa da shaidar mutum ɗaya tak adali idan aka samu mutum ɗaya tabbata cewa ya ga wata to wannan wajibi ne al'umma ta da azumi amma wajen ajiye azumi to wannan gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki sai an samu mutum biyu kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka an gane ko don haka dai kamar yadda bayani ya gabata shi ɗaukan azumi yana tabbata da ɗaya daga cikin al'amurra biyu al'amari na farko shine ru'yatul hilal ganin jinjirin wata wannan kwa na kasancewa idan samaniya ta zamanto a wartsaki babu gizagizai babu hatsu idan aka samu mutum ɗaya ya ce ya ga wata ko kuma jama'a mai yawa suka ce sun ga wata to dole za a dawa azumi ko da kai baka gani ba al'amari na biyu shine ikimalu sha'abana talafi na yau cika kwanukan watan sha'aban talatin daidai wannan ku idan sama ta kasance akwai girgije ko hazo a ran talatin ba ɗaya misali yau muna talatin ba ɗaya ga watan sha'aban sai aka wayi gari yau yinin ya zamanto akwai girgije ko kuma akwai hazo wanda zai iya sha makance tsakaninmu da ganin wata muka diba muka diba ba mu ga wata ba kuma ba mu samu labarin cewa an gani to gobe sai mu cike lissafi dai gobe talatin daidai ga watan sha'ban jibi dole mu tashi da azumi yau za mu tashi hadisi na takwas babi na takwas قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa watanni biyu na idi ba sa tawaya shin ba sa tawaya a bangaren lissafi ko kuma ba sa tawaya a bangaren lada za mu ga menene bayani na malamai akan haka shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule ya ce mana shaharani layan kusani kamar yadda malam ya ciro lafazin hadisin ya yi tarjama sai ya ce ma ja'a shahara idin layan kusan watanni biyu na idi wato ba sa ta waya to don haka a nan za ka iya fahimta tun a farko cewa ashe a musulunci iya abin da aka sani idi biyu ne ba basu da na uku in ma idin azumi ko idin layya sai kuma idi na kowane sati wato ita ce juma'a قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحباء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه هو أبو بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أحمد يعني ابن يعني ابن محمد بن حنبل الشيباني معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة إن نقص أحدهما تم الآخر وقال إسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الهنزلي معناه لا ينقصان يقول وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة wato abubakra wanda ya shahara da wannan alkunya wanda sunansa na hakika nufai ibn al-harith al-thaqafi Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Shahara idin layan kusani, manzon Allah ya ce watanni biyu na idi ba sa tawaya, wasu watannin ne sai ya ce Ramadan wa Zulhijja, shi ne Ramadan wato kuma da watan Zulhijja. A nan kasancewar an ambaci watan ramadan akan cewa watan idi domin yana gab da watan idi domin watan sallah dai shine watan shawwal an gane ko to amma a nan sai aka ambaci ramadan din domin ramadan kin wato shine ake la'akari da shi saboda ibadar da ake yi a cikinsa idan an kai karshen wannan ibada to shine kenan idi to shine anan yake cewa ramadan wa zulhijja manzo Allah ya ce shine watan Ramadan kenan an ambace shi akan cewa watan Idi saboda yana makwabtaka da watan Idi shine watan Shawwal sai ce wa Zulhijja da watan Zulhijja watan Zulhijja ko shine watan Layya wato kasancewar anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sa tawaya shine anan malam ya hakaito mana maganganun magabatan kwarai akan wannan jumla kafin haka shine malam yake cewa hadisin abubakar hadisi ne kyaukyawa a takaice dai hadisi ne sahihi domin yana cikin bukhari ya ce hakika an rawaito wannan hadisi daga abdurrahman ibn abi bakra daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisi ne mursal domin shi abdurrahman ibn abi bakra tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka wacce riwaya ita ce riwaya ingantacciya domin ya rawaito daga mahaifinsa mahaifinsa ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahaifinsa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'imamu ahmad ibn hanbal ashaibani ke cewa ma'anar wannan hadisi da manzon Allah ya ce shahara idin layan kusan watanni biyu na idi ba sa ta waya al'imamu ahmad ya ce layan kusani ma'an fi sanatin wahida wato ba sa yin nasam gaba ɗayansu a cikin shekara guda ma'ana a samu watan ramadan ya yi nasam kuma watan zulhijja shi ma ya yi nasam a iya fahimtar al'imamu ahmad wato yama wannan hadisi sai ce shaharu ramadana wa zulhijja in na kasa ahaduhuma tammal akhar in ɗayansu ya yi na sam ya ce kuma ɗayan zai cika illa kasancewar tajriba ta tabbatar da cewa gaba ɗayansu ba su ɗaya ba su bi ba an samu ramadan da shi da zulhijja a cikin shekara guda gaba ɗayansu sun yi nasam an gane ko domin ka'ida kar mu manta bayani ya gabata watanni na musulunci a tsawon shekara watanni shida suke yin nasam shida su cika don haka kwanukan shekara a musulunci kwanuka ne 354 amma malamai sun ce akan iya samun watanni uku a jere su yi nasam amma a samu wata hudu a jere su yi nasam suka ce su dai ba su taba gani ba an gane ku hudu ɗaya na bin ɗaya watanni hudu gaba ɗaya su yi nasam to shine malamai suka ce ba a taɓa yi ba amma a samu uku duka wannan ana samu wa qala ishaq ibn ibrahim ibn rahuya wanda shi ma qarin ne na al-imam ahmad ma'ana tsarin shi ne tare suka nemi karatu domin duk yawon da suka yi neman tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsu tare da ishaq ibn ibrahim suka yi an gane ko shi ma jigo ne a bangaren ilimin hadisi domin yana da littafi shine musnad musnad na ishaq ibn ibrahim ibn rahuya na daga cikin kissar su wata rana sun nika garin cewa za su tafi birnin yaman domin su tarar da abdulrazak ibn hammam alhimyari a san'ani domin su karbo abin da ke wajen shi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ma ginshiki ne a bangaren ilimin hadisi a cikin mutanen yaman yana da littafi ana kiran shi al-musannaf wanda ya kai kusan mujalladi ashirin da wani abu wanda ya tattara a wani al'asar to sai suka haɗu da shi a nan makka ya zo aikin haji sai shi sahab ibn ibrahim yake cewa ai cigiyar mu ta samu allah ya hutar da mu ba sai mun je ba al'imamu ahmad ya ce masa ni tun da na yi niyyar sai na je ya ce wallahi sai na tarar da shi can birni yaman alhali tafiya ce kuma wadda take mai nisa to shine a nan shi ishaq yake cewa ma'ana ma'anar faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace watanni biyu na idi layan kusani ba sa tawaya ya kulu ishaq yace wa in kana 29 fa huwa tamamun ghayrun kusan ko da ya kasance 29 to wannan cikakke ne a wajen ubangiji tabaraka wata'ala ba tauriyi ba ne ma'ana ko da mun azumci watan ramadan talatin ba ɗaya ubangiji ta'ala zai ba mu ladan azumi talatin daidai wannan ku haka ne talatin daidai allah zai ba mu ladan shi saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi riwaya ta abu ayyub manzan allah ya ce man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamin dahar duk mutumin da ya azumci watan ramadan sannan ya biya masa da azumi shida a cikin watan shawwal maza Allah ya ce tamkar ya shekara yana azumi to ko da talatin ba ɗaya ka azumci ramadan to ubangiji ta'ala zai baka lada cikakke tamkar ka azumce shi talatin kuma kana karkashin fadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ko da 30 ba dai kai to daidai 30 daidai ubangiji ta'ala zai cika maka ladansa kuma ko da a nan an kuskure a wajen daukan azumi jama'a ta kuskure to ubangiji tabaraka ta'ala zai ba mu lada cikakke ba zai tawaye ba haka shi ma watan zulhijja ma'ana aka kuskure a bangaren lissafi aka hau arafa a takwas ga wata ko kuma a goma ga wata to wannan shi ma ba zai tawaya ba a wajen lada ubangiji ta'ala zai ba mu lada cikakke saboda Allah ya yi alkawalin duk abin da bayan muminai za su aikata akan kuskure to ba zai kama su da laifi ba shine a nan ya ce ma'ana layan kusan sai ce wa in kana tis'an wa ishirina fa huwa tamamun gairu kusan ko da ya kasance kenan 29 shi watan ramadan to cikakke ne a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala ta bangaren lada ba ta wayayye ba ne ladan 30 daidai za a bamu to haka shi ma watan zulhijja baya ta waya a bangaren lada idan aka kuskure aka hau arafa a takwas ga wata ko kuma a goma ga wata wanda ka'ida a shar'ance a tara ga wata ne ake hawan arafa to ko da an samu kuskure za a samu lada cikakke bai shahi ba ingancin hajji sai ce wa ala mazhabi ishaq akan mazhabin ishaq ibnu ibrahim malam yace yakunu yanqusu shahrani ma'an fi sanatin wahida watannin nan biyu ramadan da shida wato zulhijja suna yin nasan gaba ɗayan su a cikin shekara guda an gane ko wannan fada ta ishaq ibn ibrahim ita ce fada wadda take mai rinjaye don haka al'imamun nawawi allah ya ji kansa ya inganta wannan abin da shi ishaq ibn ibrahim ya tafi a kansa cewa ta bangaren lada ne ba sa ta waya haka wata shekara wani dan uwa ya fito a rediyo yake maganar cewa ai manzon allah ya ce watan watan ramadan da watan zulhijja ba sa na sam kawai ba sa nasan bayan da za a yi ramadan ya yi nasan shi kuma a nan inda zai tambayi lattijawa shekara nawa ana samun watan yana nasan don haka ba haka ba kawai kai tsaye daga ka karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fito kana ga abin da manzon Allah ya ce a farko abin da za ka yi sai ka ajiye fahimtar ka ka gehi guda ka ajiye sai ka ɗauko wannan hadisi wai yaya magabatan kwarai suka fahimce shi yanzu idan ka ɗauki sharhin kowane littafi na hadisi farko fa malamin da ya littafin ba bayanin shi ba yake kawo ba bayanin shi ba yake kawo sai ya ka bayanin magabatan kwarai a nan ya ishe mu hujja shin al'imamu turmizi ba shi da wata fahimta tashi akan hadisin yana da fahimta tashi amma sai ya ajiye fahimtar shi ya ɗauki fahimtar magabatan shi domin in fahimta ce da ganewa sun fi shi kai tsaye sai ya kawo mana fahimtar da al'imamu ahmad yama wannan hadis sannan kuma ya kawo fahimtar shi ishaq ibn ibrahim ibn rahoya amma tare da cewa shi yana da fahimta tashi amma sai ya ajiye gefe takan iya yiwuwa tashi ta yi daidai da ta al'imamu ahmad ko kuma ta yi daidai da ta ishaq don haka ka'ida ta farkin ahlus sunna wal jama'a duk abin da za ka ɗauka na hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ko aya ta alkur'ani ba a buƙatar ka yi kwai ba tare da zakaranka ba so ake kadiba menene magabatan kwarai suka yi na fahimta akan wannan aya ko akan wannan hadis idan ka ga fahimtar ka ta ci karo da tasu ajiye taka ka dauta su saboda sun fi ka tsoron Allah sun fi ka fahimta an gane ko to dan haka kasancewar duk abin da zamu dauka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aya ta alkur'ani wallahi farko in dai muna son mu tabbata akan tafarki na gaskiya mu ɗauki menene fahimtar magabatan kwarai don haka mai risala yake gaya mana a cikin mukaddima a littafin a cikin mukaddima shi ta tauhidi sai ce waqti ba'u salafis salih sai ce waqti fa'u atharihim aqidar ahlus sunna wal jama'a ce biyar wato magabatan kwarai da bibiyar gurabunsu duk abin da suka fahimta to akan shi ake bukatar mu tabbata ba laifi idan muna da fahimta tamu wadda take duriya akan tasu wadda ba za ta warware tasu ba laifi muna iya zawa da ita wannan daɗin fa'ida ne to don haka dai a nan abin da ake nihi cewa ba sa ta waya ba ba sa ta waya ba a bangaren lissafi ramadan da zulhijja suna yin nasan kuma abu ne wanda hanya ta jiriba idan ka koma fatul bari al'imamu ibn hajar yake cewa ai ya wuce a lissafa so nawa muna ganin watan ramadan da watan zulhijja ya ce suna nasan kenan ba ana nihi cewa a bangaren lissafi ba sa ta waya a'a a bangaren lada ne ba sa ta waya don haka shi al'imamun nawawi ya rinjayar da fadar ishaq ibn ibrahim cewa ko da an azumci ramadan 29 to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba mu lada cikakke tamkar mun azumce shi ne talatin daidai don haka manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci Ramadan sawa'an talatin yayi ko talatin ba daya idan ya biya masa da shida ga watan Shawwal manzon Allah ya ce tamkar ya shekara yana azumi babu ma ja'a li kulli ahli baladin ru'yatuhum wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ma'abuta kowane gari za su yi aiki da ganin watansu a wajen ɗaukan azumi ko kuma aje shi li kulli ahali baladin ru'yatuhum kowace kowace yan gari za su yi amfani da ganin watansu za mu ga me ake nihi da garin kowa kawai kauyensu ko kuma kaka قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبر قال أخبرني كريب هو مولى بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي فقلت ألا تكتفي برؤية المعاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ru'yatahum wato kurayib Allah ya ji kansa ke cewa lalle ummul fadl ummul fadl ita ce uwar abdullahi dan abbas an mata kinaya da sunan ɗanta wanda ɗan uwa ne na abdullahi dan abbas shine ake kiran shi al-fadl ibn abbas wato ta aika shi kuraib zuwa wajen mu'awiya a birnin sha a lokacin yana matsayin shine gwamna an gane ko a can birnin sha hala shine yake cewa faƙadimtu shama faƙabaitu hajataha kuraib yake cewa na je birnin sha na biya bukatar ita ummul fadl kamar yadda ta aika ne wasu hilla alayya hilalu ramadan watan ramadan sai ya tsaya wato ina can a lokacin da ya tafi kenan yana can watan ramadan wato ya kama wa ana bi sham ya ce ina birnin sham fara'aina hilala lailatar juma'a daren juma'a sai muka ga wata an gane ko a daren juma'a muka ga wata sun makadimtul madina tafi akhir shahar ya ce a ƙarshen wato a ƙarshen wata kuma sai na gabato birnin madina fasa alani ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yarda sai ya tambaye ni thumma zakara al-hilala ya ambaci wata fa qala mata ra'aytumul hilala yace a yaushe kuwa ga wata Kuraibu ya ce fa qultu ra'aynahu lailatul jumu'a nace masa ai mu daren jumu'a muka ga wata faƙala sai ce a an ta ra'aita hu lailatul juma'a shin kai ka gan shi a daren juma'ar wa qultu ra'ahun nas nace jama'a dai sun gan shi amma a riwaya ta al-imamu muslim lokacin da shi abdullahi dan abbas ya ce ma kurayb a anta ra'aitahu sai ya ce na'am wa ra'ahu nasu wa samu wa samu muawiya ya ce kwarai na ga wata ya ce na'am kenan me yake nufi da ya ce masa a anta ra'aitahu shin kai ka ga wata sai ya ce na'am me za ka fahimta a na'am shi da kanshi shi ma ya ga wata an gane ko shine sai ya ce kuma jama'a sun ga wata sun dau azumi kuma muawiya shi ma ya yi azumi shine a wannan riwaya da yace masa a an ra'aitahu lailatul jumu'a shin kai kaga watan a daren jumu'a fa qultu sai nace ra'ahun nas jama'a sun gansu kenan jama'a shi ma dai yana cikin jama'a fa samu wa samu muawiya wato jama'a sun dau azumi muawiya shi ma ya dau azumi a matsayin sa na shugaba qala sai nace da shi lakira qala sai abdullahi dan abbas yace da ni lakin ra'ainahu lailatar sabti ya ce mu dai daren asabar muka ga azumi muka ga wata an gane ko su daren asabar suka ga wata don haka sai ya ce fala na zalu na su mu hatta nukumila salafi na yau man aunara ya ce ba za mu gushe ba muna azumi sai mun cike talatin daidai ko kuma mu ma mu gaishe wa kuntu sai nace da shi ala taktafi bi ru'yati muawiya wa siyami shin baka wada mi zai hana ka wadatu wato da ganin wata na muawiya da daukan azumin da shi muawiya ya a matsayin sa na shugaba mi zai hana ka wadatu da shi qala la abdullahi dan abbas ya ce a'a hakaza amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu in mun gani mu ɗauka in mun gani mu aji to a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka yi maganganu dangane da ɗaukan azumi magana ta farko wanda malaman malikiya a kanta suke da malaman hanafiya da kuma wasu daga cikin malaman shafi'iya haka daga cikin malaman hanabila suka ce a duniyar musulmi idan an ga wata a gari daya to dole kowa ya dawa azumi duk fadin duniya gaba daya saboda suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce sumu li ru'yatihi wa afdihu li ru'yatihi ba ana magana bane ba da yan gari kaza banda yan gari kaza duk musulmin duniya ne gaba daya ake ma wannan magana kamar yadda a cikin wata wata riwaya manzo Allah yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu in kun ga wata na Ramadan ya tsaya manzo Allah yake ku da wazi kuma suka ce abu na biyu daukan azumi gaba ɗaya duniyar musulmi wannan shine abin da zai kawo haɗin kai ga jama'a ta musulmi su zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wanda shi daman addinin musulunci iya abin da yake fama a kullum shine haɗa kan jama'a ta musulmi magana ta biyu malamai suka ce abin da za a yi amfani da shi a nan dole za a yi amfani da ikhtilaful mabali wato sabanin mahudar rana da mafadarta wannan kuma magana ita ce ta ruguza wannan magana ta farko saboda dole ne ya kasance sai an yi amfani da hudowar rana da fadawarta saboda kasancewar zai iya kasancewa mu a nan yanzu dare muke amma idan ka je wasu rana ce ake an gane ko asuba tana yi a nan su wasu a lokacin nan ne magarba take yi don haka a nan malamai suka ce za mu yi amfani da ikhtilaful maqali malaman shafi'iya suka ce duk garuruwan da suka zamanto hudowar ranarsu da fadawarsu duka lokaci ɗaya ne babu wani bambanci suka ce to wannan a gari ɗaya in an ga azumi an ga wata dole za su ɗau azumi kamar misali duk ƙasashen da suke cikin yanki guda wanda ba su da bambanci a wajen lokaci hudowar rana da fadawar ta ma'ana kasancewar 'yan mintuna ne ba a samu ba cewa nan dare can kuma rana to waɗannan za su iya ɗaukan azumi da ganin wata ɗaya ko da an samu bambancin awoyi tsakanin mu magana ta uku kamar yadda malaman hanabila suke kanta suka ce duk wata ƙasa wadda take karkashin jagorancin shugaba guda to wannan za su yi aiki da iya ganin watansu wannan kuma shine kauli wanda yake matsakaici kamar yadda shi abdullahi dan abbas ya tafi akan cewa ita birnin madina da zangunanta da gefenta dukansu karkashin shugaba guda ne kamar yadda sham muawiya shine shugabanta don haka kenan suka ce gaba ɗaya duk wata ƙasa wanda dai karkashin shugaba guda take to a fadin kasar gaba ɗaya in dai aka ce an ga wata a birni ko a ƙauye dole kasar za ta dawo azumi gaba ta wannan ƙauli shine tsaka tsakiya tare da cewa wannan ƙauli na biyu shi ma yana da ma yana da gurbin zama na cewa yanki waɗanda ba su da bambanci a wajen hudowar rana da fadawar ta za su iya ɗaukan azumi gaba ɗaya saboda damar matsalar inda take ya zamanto kun samu bambanci in nan ku kuna dare can su suna rana to wannan kasancewar bayan da za a yi a daidaita a wajen lissafi to amma kasancewar dai wannan na cewa duk ƙasa wadda take karkashin jagorancin shugaba guda dole za su yi aiki da ganin watansu a birni ko a ƙauye in an ga wata in shugaba ya sanarwa dole kowa zai da waziri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ga wata aka zo aka ce masa an ga wata manzo Allah ya ce ayi sanarwa kowa ya da waziri shine a nan malam yake cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne garib amma garaba nasibiya domin hadisin yana cikin sahihu muslim sai ya ce wal amalu ala hadal hadisi inda ahlil ilm aiki akan wannan hadisi yake a wajen malamai anna li kulli ahli baladin ru'yatahu yan kowane gari za su yi aiki da ganin watansu suwa ake nihi da yan kowane gari kenan kasancewar garin da kasar da take karkashin jagorancin shugaba guda an gane ko wasu malamai anan suka ce a kowane gari ana nihi tsakanin ku da su idan bai kai tafiya ta kasarun sallah ba ko sauransu wasu haka suka ce wasu kuma sama da haka suka ce in dai tafiya ba ta wuce yini da dare ba shi dai a takaice dai duk kasar da take karkashin shugaba daya to wannan shugaba in an ga wata an sanar da shi a birni ko a ƙauye in yi sanarwa dole jama'a za su dau azumi babu ma ja'a ma yustahabbu alaihi al-ibbar wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka so yin buɗe baki da shi ma'ana abin da ake bukatar musulmi idan zai yi buɗe baki ya gabatar da shi قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور قال وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأهون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن أيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه وابن عون وابن عون يقول عن أم الرائح بنت سليم عن سلمان بن عامر والرباب هي أم الرائح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا سفيان عن عاصم الأهول قال ها وحدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول وقال وحدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر زاد بن أيينة رضي زاد بن أيينة فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الهميري الصنعاني قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رقبات فإن لم تكن رقبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حصى حصوات من ماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على على الماء wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man waje da tamran falyu fadir alaihi duk mutumin da ya samu dabino to yayi kokari yayi buɗe baki da shi wa man la falyufdir alama mutumin da bai samu da bimu manzo Allah ya ce to yayi bude baki da ruwa sai ya ce fa innal ma'a qahur domin ruwa wato abu ne wanda yake mai matukar tsarki ma'ana anan arashi ne ake kasancewar wannan ruwa da zaka kwankwada ya tsarkake maka badinin al'amarinka kamar yanda wannan ibada ta azumi tana daga cikin abubuwan da ke tsarkake bawa zahiri da badini to shine ya ce fa malla su ne malamai suka ce a nan hikima da ce maza Allah ya ce fa innal ma'a qahurun domin ruwa wato abu ne wanda yake mai matukar tsarki kenan wannan ga mutumin da bai samu dabino malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga salman ibn amir abbabbi allah ya kara masa yadda al'imamu tirmidhi ya ce hadisin anas ba san da ɗaya daga cikin marwaita ya rawaito shi daga shu'uba kwatancin wannan riwaya in dai ba sa'id ibn amir ba sa'id ibn amir shi kadai ne ya rawaito wannan hadisi daga shu'uba daga abdulaziz ibn suhaib shi kuma daga anas dan malik shine malam ya ce wa huwa hadisun gairu mahfuz hadisi ne shaz an gane ko domin kishiyar shaz shine mahfuz ma'ana sai ya ce wa huwa gairu mahfuz ma'ana hadisi ne shaz sai ce walana shi kuma hukuncin hadisi shaz hadisi ne dhaifi sai ya ce walana alamu lahu aslan min hadisi abdulaziz ibn suhaib an anas malam ya ce ba mu san da wannan hadisi yana da tushe da riwaya daga abdulaziz ibn suhaib daga anas dan malik kwata-kwata abdulaziz ibn suhaib bai taɓa rawaito wannan hadisi daga anas dan malik ba sai malam ya ce wa kadrawa ashabu shu'uba ta hadal hadis almajiran shu'uba ga yanda suka rawaito hadisin sun rawaito daga shu'uba shi kuma daga asim al-ahwal shi kuma daga hafsa bint sirin ita kuma daga rabab ita kuma rabab wato daga salman ibn amir shi kuma salman ibn amir shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin yake sai ya ce wa huwa asahu min hadisi sa'id ibn amir wannan shine mafi inganci dangane da hadisin sa'id ibn amir amma ba dan yana nihin inganci ta bangaren riwaya ba sai ce wa haka za rawau an shu'ubata an asim an hafsata bin sirin an salman ibn amir wa lam yuzkar fihi shu'batu an raba malam ya ce haka kuma wasu marwaitan suka rawaito daga shu'uba daga asim shi kuma daga hafsa ibn sirin ita kuma hafsa kai tsaye wato daga salmani ibn amir a cikin riwayar ba su ambaci cewa shu'uba daga arraba an gane ko ma'ana hafsa ibn bint sirin wato daga arraba kamar yadda yake cikin wacce riwaya kenan wasu daga cikin almajiran shu'uba sun rawaito hadisin daga shi shu'uba daga asim al-ahwal daga hafsa binti sirin ita kuma hafsa daga arraba ita kuma daga salman ibn amir wanda aminta ne wasu kuma daga cikin almajiransa kai tsaye da suka rawaito daga shu'uba shi kuma daga asim al-ahwal shi kuma daga hafsa binti sirin ita kuma hafsa daga arraba sannan ita kuma daga salman ibn amir sai malam yake cewa wasahihu su kansu almajiran shu'uba da suka kasu biyu yace ingantacciyar magana ma rawahu sufyan as-sawri abinda sufyan ibn sa'id as-sawri ya rawaito da shi da sufyan ibn uyayna da ma ba ba daga cikin almajiran shu'uba kenan sai suka rawaito daga asim al-ahwal shi kuma daga hafsa bint sirin ita kuma daga arrabab daga salman ibn amir kenan irin yadda shi shu'uba ya rawaito hadisi daga asim al-ahwal asim al-ahwal shi kuma daga hafsa binti sirin ita kuma daga arrabab rabab ita kuma daga salman ibn amir to kamar yadda shu'uba ya yi wannan riwaya haka sufyan ibn sa'id al-thawri ya yi riwayar haka shi ma sufyan ibn uyayna ya yi riwayar da ma ba ɗaya ba sun wuce a lissafa daga cikin malamai kenan anan mimalin yake rinjayarwa kenan wancan bangare daya na almajiran shuba wanda tsakankanin hafsatu binti sirin da salman ibn amir akwai arraba sabanin wasu daga cikin almajiransa waɗanda suka sare da arraba tsakanin hafsa binti sirin da ita da salman ibn amir to don haka kenan almajiran da suka rawaito da wasiɗar kenan ita arraba tsakanin hafsa da shi salman ibn amir to haka sufyan ibn sa'id as-sauri ya rawaito haka sufyan ibn uyayna da ma ba ɗaya daga cikin malaman hadisi shine malam sai ce ana asim al-ahwal an hamsata bint sirin an rabab an salman ibn amir sai ce wa ibn aun shi ma haka ya rawaito amma shi a cikin riwayarsa sai ya ce an ummin ra'ihi bint sulaym kenan an hafsata bint sirin sai ya ce an ummin ra'ihi bint sulaym sai ya ce an salman ibn amir sai ce wa rababu hiya ummur ra'i ita an rababu din kenan kinaya ta ce ummur ra'i kenan riwayar ibnu wannan ibnu aun daidai take da riwayar sufyanu sauri da sufyanu ibn uyayna da waɗancan almajirai na shuba waɗanda suka rawaito kwatancin riwayar sufyan ibn sa'ida sauri amma dai a takaice hadisin da'ifi ne sai malam ya zo da wannan hanya ta biyu shine riwaya ta mahmud bin gailan shi kuma daga waki shi kuma daga sufyan al-thawri shi kuma daga asim al-ahwal sannan kuma sai yi tahawilin sanadin yace hawa haddathana hannad kenan maimakon mahmud bin gailan malamin shi al-imam tirmidhi hanya ta biyu shi al-imam tirmidhi kuma yana da riwaya daga hannad ibn sari shi kuma daga abu mu'awiya shi ma daga asim al'ahwal sannan kuma hanya ta uku riwayar kutaiba shi kuma daga sufyan ibn uyaina shi kuma daga asim al'ahwal daga hafsa bin sirin daga arraba abinda nake so mu gane wannan hanya ce wadda malam yayi ishara can cewa sufyan sauri ya rawaito hadisi sannan ibn uyaina shi ma ya rawaito hadisi shine anan sai ya zo hanyar mahmud ibn gailan daga waki shi kuma daga sufyan sauri shi kuma daga asim al'ahawar waccan hanya da ya ishara kenan wannan hanya ta biyu shi kuma riwayar hannad shi kuma daga abu muawiya shi kuma daga asim al'ahawar an gane ko hanya ta uku kenan sai ya ce kutaiba shi kuma daga sufyan ibn uyayna daga asim al'ahawar shi kuma daga hafsa bint sirin daga arrabab daga salman ibn amir daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce idan ɗayan ku zai yi buɗe baki fali fudir ala tamr manzo Allah ya ce ya buɗe baki da dabino ibn uyayna ya ƙara a riwayarsa sai ya ce fa innahu baraka domin dabino albarka ne faman lam yajid manzo Allah ya ce duk wanda bai samu dabino ba fali kudir alama in fa innahu dahur to ya yi buɗe baki da ruwa domin ruwa abu ne wanda yake mai mutukar sarki malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce a takaice dai shi ma dai hadisi ne zaifi da wannan kin da wancan duka ba su inganta ba iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan na uku hadisin sabit ibn aslam al-bunani daga Anas dan Malik Anas yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuftiru qabla an yusalliya ala rukabat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kafin ya sallaci sallah ta magariba idan rana ta fada manzon Allah yana buɗe baki da maga sai ce fa in lam takun ruqabat idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu magar da zai yi buɗe baki da ita fa tumairat manzon Allah sai yi buɗe baki da busheshen dabino fa in lam takun tumairat idan bai samu dabino busheshe hasa hasawati mimma manzon Allah sai ya dan kwankwadi ruwa kwankwada ma'ana yana yin kwankwadin ruwa kusan sau uku kamar yadda yake cikin wata riwaya lafazin alhasuwa shine ka kwankwadi ruwa ka yi kwat daya sannan kuma ka yi biyu sannan ka yi uku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma sai idan bai samu da biyu ba farko dai maga yake nema idan ya samu maga da ita yake bude baki idan bai samu maga ba sai ya samu busasshen da biyu idan bai samu da biyu ba sai ya bude baki da ruwa to haka ake bukata kenan ka yi da ɗaya daga cikin wannan sannan duk wani abin da zaka ci in ya so ya biyo baya wannan hadisi ne sahihi don haka wannan yana daga cikin mustahabbatu siyam abubuwa waɗanda suke na sunna wanda aka so mai azumi ya yi ƙoƙarin kwatantawa yin buɗe baki da maga idan bai samu maga ba ya yi buɗe baki da dabino idan bai samu dabino ba sai ya ɗan kwankwaɗu ruwa malamai suka ce hikima a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buɗe baki da maga kasancewar ita maga sinadarinta ya fi na dabino wanda yake bushashe kasancewar shi kuma mai azumi galibi idan ya wuni da azumi gangan jikin shi yana zubar da wani adadi na sukari wanda kuma sukari idan ya rage a jikin mutum lafiya tana raguwa farkon abin da yake raguwa shine gari kuma babu abin da yake mai da wannan sukari da gaugawa sama da dabino a dabino kuma maga don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake buɗe baki da wannan kina wannan iya hikimar da suka dan gano illa kasancewar kamar yadda wasu malamai suka ce kawai a mai da ma wato ubangiji tabaraka wata'ala sanin menene hikima dangane da yin buɗe baki da wannan dabi'u kenan wannan kaɗan ne daga cikin abin da su masu binciken likitanci tun a wancan lokaci suka dan gano cewa hikima a nan domin dabino yana gaugawar mai da sukarin da gangan jikin dan adam yake zubdawa a duk lokacin da ya wuni da azumi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake buɗe baki da maga in ba magayi da dabino in babu dabino kuma sannan sai ya dan kwankwaɗi ruwa wannan kenan abin da muke so mu gane a aikace ta bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya inganta karantarwar shi ce amma shi wancan hadisi da yake umarni in ɗayan ku zai yi buɗe baki da zai yi buɗe baki ya yi buɗe baki da dabino idan bai samu dabino ba ya yi buɗe baki da ruwan shi wannan bai inganta ba na cewa umarni ne manzon Allah ya waɗannan hadisai biyu ba su inganta ba amma abin da ya inganta kenan ainihin aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake kuma don haka haka ake buƙatar mu yi koyi da shi don haka malamai suke kirga wannan a cikin littattafansu cewa yana daga cikin mustahabbai na azumi yin buɗe baki da maga idan mutum bai samu bai da dabino idan bai samu ba sannan wato ya kwankwaɗi ruwa nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم to wai ba su bambantawa da cewa ɗanyen da maza a ɗanyen
wai dangane da wasu malamai da suke cewa a kayan ligin kawai ake bukatar mutum ya buɗe baki da shi lalle anan malaman da suka ce su hikima anan kenan domin shi da bino yana maida wato wannan sukari a gangan jikin bawa wasu suka ce a'a anan ara shi ne domin imani abu ne wanda yake mai zaki don haka kasancewar wato ka yi buɗe baki da dabino don haka suka ce kenan in har zaƙin ne aka kalla kenan duk wani abu wanda yake mai zaƙi ya halatta kenan mutum ya yi buɗe baki da shi ba sai dabinon ba to don haka malamai suka ce a'a dole dai mu takaita akan dabino domin sanin sirrin da hikima wanda ke karkashin dabinon sai dai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan wanda suke ganin kawai dan zaƙin da ake bukata shine suka ce kenan anan da komai ma mutum yana iya yi inda abu ne wanda yake mai zaƙi